أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka barkanmu da saduwa a wannan masallaci mai tara albarka masjid Usman bin Affan don ci gaba da karatun mu na Umratul Fiqh wallafawa al-Imam al-Muwaffiquddin Ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala wannan shine majalisin mu na 30 ina tunanin 30 a cikin karatu wannan littafin idan ba manta ba sati da ya gabata mun gama babi wanda yake mana bayani akan ladubba na limanci da wanda ya cancanta ya yi limanci yau insha Allah za mu tashi sabon babi wanda yake mana bayani akan sallan marar lahiya irin rangwame da shari'a ta tanadar wa marar lahiya lokacin da ya tsinci kanshi a cikin wannan yanayi ga yanda za a yi sallah muna tara ga watan jimada hula hijira daga maka zuwa madina 1446 wanda ya daidai da sha ɗaya a kalanda bature sha ɗaya ga watan sha ɗaya a kalanda bature 2024 wale yake cewa babu salatu almarid والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالساً فإن لم يطق فعلى جنبه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنبك فإن شق عليه فعلى ظهره فإن عجز عن الركوع والسجود أو ما بهما وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في إجمائه وإن شق عليه فعلى كل صلاة في وقتها فله الجمع وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداه إحداهما فإن فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند فعلها واستمرار العذر حتى يشرع حتى يش حتى يشرع في الثانية منهما وألا يفرق بينهما إلا بقدر الوضوء وإن أخر اعتبر استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية وأن ينوي الجمع في وقت الأولى قبل أن يضيق عن فعلها ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصر ويجوز الجمع بين الإشاءين خاصة في المطر malaike cewa wannan babi ne wanda zai nuna maka yadda ya kamata marar lahiya ya yi sallashi saboda wannan addinin namu addini ne na rangwame wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj Allah bai sanya mana kumci ba a cikin wannan addinin ba wani yauni wanda bawa ba zai iya zauwa da shi ba duk lokacin da ka samu kanka a cikin wani yanayi to ka tabbata shari'a ta kawo maka wani sauki wanda za ka yi amfani da shi ba za ka takura wa kanka ba ya sanya malaman fiƙi suka hudda wannan babi mai zaman kanshi lalle babi ne wanda zai maka bayani akan yanayin sallan marar lahiya shine malam yake cewa kalkashin mazhabinsa na hanabila wal maridu idza kana al qiyam yazidu fi mardihi salla jalisan yake cewa marar lahiya idan ya kasance he yayi tsayuwa za yi salla albarkacin tsayuwar nan rashin lahiya tana iya karuwa a tare da shi yake cewa salla jalisan sai yi sallar shi a zamne yace fa illam yutiq idan ya gagari yin sallan ma a zamne yace fa ala jambihi sai yayi akan sassan shi in ma na dama ko kuma na hagu ya ce dalilin haka waɗin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da imran ɗan husaina lokacin da zahi ya tasowa imran ɗan husaini baya iya zama a lokacin nan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yake ce mai ka yi sallah a tsaye idan ba ka iya yin sallah a tsaye faƙa idan ka yi sallarka a zamne yake cewa fa'in lam ta staɗe fa'ala jambik idan kuma zaman ma ya gagara ba ka iya yin sallah a zamnan ya ce sai ka yi sallah a sassanka shi ne ɓangaren ka in ma na dama ko kuma na hagum kenan a kishin gide yadda dai za ka iya kai wannan yanka a wata riwa ya ce idan ma baka iyawa ya ce he ka yi a reren kana reren kai sallanka shi ne nan mala ya ce fa'in shakka alaihi idan ya kuntata a gare shi a kishin gidan ma a ɓangaren shi na dama ko na hagun in baya iya kahuwa baya iya yin sallah a hakan ya ce fa'ala zaharihi sai ya yi sallah a reren idan za ya kalli kanshi sama bayan shi ya kwanta a bayan shi kalli kanshi sama a rerage sallar shi duka wannan shari'a ta ba shi dama haka ya ce fa'ina ajaza anin ruku'i wasu sujudi a wannan halin da yake salla a reren baya iya yin ruku'i baya iya yin sujada ya ce to yaya zai yi auma abihi ma sai ya yi nuni kamar ya zo yana sallah ya gashi nan yayi ruku'i gashi nan yayi sujada nuni in ma yayi da kanshi in ma yayi da hannun shi duk yanda yayi almuhim dai ya kudurce niyya shi dai abin da yayi shine matsayin ruku'i abin da yayi wannan kuma shine matsayin sujada an bashi dama haka sai malai yake cewa wa alaihi qada'u ma fatahu min as-salawati fi igma'ihi shi wannan marar lahiya a halin da ya samu kanshi ko ya tsinci kanshi a cikin suma hankali ya gushe yana sumamme yake cewa to wajibi ne a gare shi ya rama abin da ya huce shi na daga sallah a lokacin da ya tsinci kanshi a matsayin sumamme duk da wannan matsala ce wadda da kwai sabani a gun malamai za mu zo kanta yake cewa wa in shaqqa alaihi yace idan rashin lahiyar ta kai mai baya iya yin sallah wa in shakka alaihi fi'lu kullu salatin fi waqtiha idan rashin lahiya ta kai mai baya iya yin kowace sallah a lokacinta azhar yayi ta a lokacinta al'asar yayi ta a lokacinta magriba yayi ta a lokacinta haka isha yayi ta a lokacinta yace to falahul jam'u baina zuhri wal asri an bashi dama shi marar lahiya ya hada azhar da al'asar wa baina al-isha'aini kuma an bashi dama ya hada salloli na dare sune sallan magriba da isha'i fi waqtin wahidin fi waqtin fi wakti ihdahima a lokacin ɗaya daga cikin wa'annan sallolin kina yana da damar yayi jam'u taqdimi ko kuma yayi jam'u ta'khiri ya jinkirta ko kuma ya ya ya ya ya ya ya gaggauta yayi ta kamun lokacin ta ko kuma ya barta he lokacin ta ya wuce sai yayi ta ɗayan lokacin kina a halin da baya da rashin lahiyar ta tsananta a gare shi baya iya yin sallah kowace a lokacinta to an ba shi dama ya haɗa sallar shi sai mala yake cewa fa'in jama'a fi waktin ula ishtarata niyyatul jama'a inda fi'ilihima a mazhabin hanabila idan ya yi niyyar yin sallah guda biyu ya ce to an sharɗanta ne lokacin da zai yi sallar ta harko ya ɗau niyyar yin ta biyu misalin lokacin da ya zo za ya yi sallah a zahar da la'asar lokacin da zai yi sallah a zahar ya ɗau niyyar za ya yi har la'asar za ya yi jam'i a nan ita ma wannan matsala ce wadda malamai suna da sabani a kanta shi ne kenan lokacin da ya zo za a yi sallar misalin jam'i ne zai yi takdimi zai kaddama sallar azahar ko ya kaddamar da sallar la'asar a lokacin sallar azahar a wannan halin lokacin da ya zo zai kabarta sallar shi to an sharɗanta mai ya ɗau niyyar haɗa sallah guda biyu za yi shi ne nan malam yake kawo mana yake cewa wastimirarul uzri hatta yushri اشترط نية الجمع عند فعلها يتي واستمرار العذر حتى يشرع في الثانية منها كما يكسنتي عذر دزي سنيا ya hada wannan sallar guda biyu uzurin yana nan har lokacin da zai yi sallar shi ta biyu misalin ya zo zai yi sallah a zahar ya yi dauniyar zai yi sallah a zahar da la'asar to ya kasance uzurin da zai sanya ya haɗa sallah za mu zo nan gaba tun da can karatunmu na baya lokacin da muka yi wannan bayani akan gama sallah mun yi bayani akan uzurruka wanda suke kawowa a haɗa sallah ita to nan idan uzurin ɗaya daga cikin wannan uzurin da zai sanya shi ya haɗa sallah misalin rashin lahiya tunda muna bayani ne babu rashin lahiya ne idan uzurin na rashin lahiya rashin lahiyar bata gushe ba bayan ka gama azawar har lokacin da zaka yi sallar la'asar da koyi rashin lahiya a tare da kai ya ce to kana da incin ka hada sallar ka an baka dama ka hada sallah amma ne da zaka gama sallar azahar ɗin sai kurum rashin lahiya ya ta ɗauke ya ce to baka da hurumin da zaka hada azahar da la'asar saboda mi saboda uzurin da zai sanya ka haɗin ya riga yake a gushe shine nan malam yake so ya bayyana mana yake cewa istimrarul uzr hatta yushri fi thaniyati min minhuma yake cewa uzrin ya ya ya ya gitta ko uzrin ya ci gaba da samuwa har lokacin da zai sallaci sallah ta biyu wadda zai yi hadin da ita misali in azhar ce kenan har lokacin da zai sallaci sallar la'asar ya kasance uzrin da zai sanya a hada sallar da koyi shi ina fata an fahimta yake cewa wa Allah yufarriqa bainahuma illa bi qadri alwudu'i kadda ya raba tsakankanin sallah biyu wadda zai hada in ba daidai gulgudan ba lokacin da zai daukan mene yin arwalla arwalla kuma ba ta wuce minti biyar mutum duk irin koda irin arwallan manzo Allah za ka maimaita ba za ta wuce minti biyar ba yace to irin wannan lokacin idan ya gitta to baka da hurumin ka ka hada sallah guda biyu a lokacin ta ita ma wannan magana ce wadda malamai sun yi ja a cikin ta duk da zan mu zo dai a cikin sharhi za mu bayyana shine yace wa Allah yufarriqa bainahuma illa bi qadri alwudu'i kadda mutun ya raba salloli guda biyu wanda yake nuhatan ya hada in ba gwalgwadon lokacin da zai daukan me yin arwalla ba yake cewa wa in akhara idan ku ya jinkirta lokacin da zai hada misalin tsankanin azawar da al'asar zai hada su jami'i takadimi ko ta akhiri ya ce to idan ya zo zai yi ta sai lokacin sai ya gitta sama da lokacin arwalla yake cewa a itabar istimrarul uzuri ila dukhuli waqti saniya yace wannan uzurin nashi za a ci gaba da lissahi da shi har zuwa lokacin shigar lokacin sallar shi ta biyu wanda za ya sallata kenan babu hirar ya hada kenan za ya zauna yana jira yana jira har sai lokacin ta idan ya shiga sannan yayi yayi wannan sallah haka kuma kiyasi akan wanda yake ne kasar shi ma idan hakan ta same same shi to hidi ya jinkirta har zuwa lokacin wata sallah idan ya shiga sannan ya yi wannan sallah ta biyu wallahu ta'ala alam yake cewa wa an yanwil jama'a fi waqti al'ula a wannan tikrari ne mala ya kawo yace kuma wajibin shi ne yayi niyya hada sallah guda biyu a lokacin sallah ta farko wanda za ya hada kenan misalin in ma jam'i takadimi ne ko ta'khiri ne lokacin da zaka yi sallah ka ta farko kenan ka dau niyyar lalle zaka yi sallah guda biyu yace qabla an yadhiqa an fi'liha kamun lokacin ya kuntace me a wurin aikata ta kenan lokaci wanda zai kuntace me ya kasance lokaci ne wanda yake muttasi yace wa yuzul jam'u lil musafir alladhi lahu al-qasr haka bayan marar lahiya an bawa mai bulaguro dama shi ma ya yi haɗa sallar shi wanda yake da alhurmar yin ƙasar yanan mai bulaguro shi ne yake da alhurmar yin ƙasar to shi ma yana da damar ya haɗa sallah a lokacin da ya tsinci kanshi a cikin bulaguro ya ce wa ya juzul jam'u bai na isha'aini khasatan bil matsari ya ce kuma halaka ne a haɗa salloli guda biyu magariba da isha a lokacin da muka samu kanmu a gida amma dai ruwan sama na zuba ya ce duka wannan an ba da dama kuma wannan waɗa ce duka mazahib dukkan sun ka tun tsaye wa khasatan mazhabinmu na malikiya ya ta yi a kan lalle halaka ne lokacin da ruwa yake sauka mutum ya haɗa sallolin shi guda biyu magariba da isha amma dai sallah a zahar da la'asar a mazhabin malikiya bai halatta ba bai ba da dama haka ba sai dai wada mafi rinjaye dukkansu an ba da dama in dai da kai wani uzuri wanda zai tabbatar mana ko zai ba da dama a hada can baya mun yi karatu muka kawo abubuwa guda bakwai ne ko takwas ne muka ce waɗannan su ne abubuwan wanda suke idan an same su to halaka ne mutum ya hada sallolin shi shine na farko da kai rishin lahiya da kwai bulaguro da kwai safkar ruwan sama da kwai zama a arafa lokacin da aka ta yin arafa kuma haka da muzdalifa wannan kuma dalilai ne manzo Allah ya aiwatar kuma haka aka ci gaba da aiwatar kowace shekara haka ake yi kaga sannan alwahal wa zulum sai tabo ko kuma duhu idan duhu ya kai duhu wannan shi ma an ba da dama sai mazhabin hanabila suka ta akan da za a ce a samu irin sanyi ko wata iska mai sanyi wadda take busawa shi ma an ba da damar mutum su hada sallolinsu kenan abubuwa guda takwas dukkansu wannan an ba da damar idan mutum ya tsinci kan shi ya hada sallar shi ba don komi ba saboda ubangiji kullum yana nuhatar mu a wannan addinin mu samu sauki duk abin da aka ce maka kai ka zo da shi daidai gwalgwado ba a ce maka baka wuce gona da iri ba ko ko ba a ce maka ba sai ka zo da shi daidai yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake aiwatarwa ko kuma daidai yanda manyan sahabban shi suke aiwatarwa haka manta wanda ya zo ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mi zan yi in shiga gida aljanna ya ce mai ka sallaci sallolinka guda biyar mana ya ce in na haka na ƙari ya ce ba wata nafila ya ce in ka yi hakan za ka shiga gidan aljanna haka ya wadatas kuma za ya shiga gidan aljanna saboda mai abin ne ko wanda aka ba shi saƙon ya isar in ne shi ne yake waɗi ne aka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mana ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum duk abin da na umurce ku da shi ku zo da shi daidai gulgudo kada ka kuntatawa kanka ko kuma ka nema ka zalunci kawunanka ko zalunci kanka a can baya mun karanta hadisi wanda ɗaya daga cikin sabon hadisin Abu Musa al-Ash'ari ne muka karanta Abu Musa al-Ash'ari ne amma sa'ad bin mu'az da shi da aliyu bin abi talib da wa'ansu daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suka nema su yi wa kansu dandaka manzo Allah yake cewa a alqur'anin nan fa mai sauki ne wa wannan komi da ka sani a gangar jikinka tana da haƙƙi inna inna li jismika alayka haqqun gangar jikinka tana da haƙƙi akan kada ka takura mata wurin ibada haka yallanka suna da haƙƙi a kanka haka shagallukanka ko abubuwa na yau da gobe su komi yana da haƙƙi a kanka yaranka suna da haƙƙi a kanka idan fa'aqu kullu bi haqqin haqqahu duk wani mai haƙƙi hatta da gangajiyin ka ba ta haƙƙinta kada mutum kada ya kumtata shi sanya a duk lokacin da muka tsinci kanmu zan mu gani shari'a tana ba mu damar mu samu sauki a wannan addinin namu duk lokacin da mutum zai shiga cikin wani hali to idan zai koma ya tambaya ko ya karanta zai tabbatar lalle shari'a ta kawo mai rangwame a cikin halin da ya samu kanshi shine nan malam yake bayyana mana yake cewa wal maridu idza kana al qiyam yazidu fi maradihi salla jalisan duk marar lahiya waye ake cewa marar lahiya shine marar lahiya wanda yake a bayyane ba kurin wanda zai kamufule bai ce kan yi fa bane jin dadin jikina amma dai kuma a da gasken ba haka bane ba ba shi da uzuri a hun ubangiji wanda rashin lahiya shi rashin lahiya ce bayyananna yake cewa idan dai zai tashi ya ce sallah a tsaye to wannan tsayuwar tana iyawa ta ƙara mai rashin lahiya yace to shari'a ta ba shi dama yayi sallah a zamne a ga wannan rangwame ne sauki ne wa maja'ala alaikum fid dini min haraj wannan addinin ba a zo muku da shi ba dan ya kasance muku yauni ne ku rasa yadda za ku yi da shi a'a addinin nan kullun yana zawwa da sauki duk dan mu dauki wannan saukin mu samu lada a gun ubangijin mu haka kuma mu sauƙaƙe wa kanmu abin da ya kasance kunci ne a gare mu yake cewa fa illam yutiq wannan marar lahiya idan ya gaza yin sallah a tsayen azamne tunda an ba shi dama ya yi sallah a zamanar da ha da zaran baya iya yin sallah a tsayar ya ce to idan zaman ma ya gagara ya ce fa'ala jambihi sai ya yi sallah a sassan shi kenan in ma ya kwanta ɓangaren shi na dama ko kuma ya kwanta ɓangaren shi na hagu gwalgwadon yadda zai iya ya ce an ba shi dama ya yi haka wannan ba don komi ba dalilin hadisin da abu huraira afwan hadisin da imran bin husayn yarda Allah shi tabbata a gare shi hadisi ne wanda imamu bukhari ya hutar da shi yake cewa wani lokaci zahiya ta son mini a wata riwaya yake cewa kana tabiba wasirun fasaltu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama anis salata a wata riwaya yace kana indi an-nasura yace wani lokaci ya kasance na hadu da wata rashin lahiya ta basir wata riwaya ce nasur dukkan shi ne ma'anarsa daya shine basir ko zahi da zai tasan ma mutum ya kai ya hana shi zama yace irin wannan rashin lahiya wannan riwaya abi dawud ne da ya kawo yake ce kana indi an nasur shi imran bin husayn yace ya kasance ina da zahi zahi wanda yake tsuro yace he na zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai na tambaye shi to manzo Allah yaya hukuncin sallata zama ya gagar manzo Allah sai manzo Allah yake ce mai salli qa'iman ya kai Imran bin Hussein kai salla a tsaye wannan shine hukunci al'azima wanda ubangiji ya wajabtawa kowanne dan adam idan dai kana da dama kana iyawa kai salla a tsaye yace fa illam yastati fa illam tastati ya kai Imran da halin da baka iya yin salla a tsaye yace fa qa'idan kai salla a zamne yace fa in lam tastati idan ma zaman ya gagara zahin ya kai citira baka iya zama da gindinka yace fa ala jambik kai sallah a sassanka wannan shine sauki wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya baiwa Imran bin Hussein ko ba shi kadai ba dukkan al'umma shi ta hada a cikin wannan sauki kidan duk wata rashin lahiya wadda za ta iya hana mutum tsayuwa ciwon kawahuwa ne ko kuma wani abu ne makamanci haka ko kuma karkarwa ce ko umma wata irin rashin lahiya ce wadda za ta hana bawa ya yi sallah a tsaye to an ba shi dama ya yi ta a zamne da zaran baya iya yi a zamne an ba shi dama ya yi ta a kwance a sassan shi idan ma baya iyawa shine mala yace fa in shakka alayhi idan kwancin bangaren shi na dama ya gagara ko bangaren shi na hagun ya gagara ya ce fa'ala zaharihi sai ya yi reren ya yi sallar shi ya ce to idan ya yi reren yaya za a yi ya yi sallah ya ce fa'ina aja za a min ruku'i idan ya gagara ya yi ruku'i kamar yadda aka umarta ruba ma ya kasance inda za ya iya yin sallah a zamane lokacin da zai yi ruku'i yana da dama ya yi tsayuwa ya yi ruku'in shi an ba shi dama ko kuma ya yi sujada yana zamanin ya yi sujada kamar yadda aka umarce shi ya yi sujada ba zai kasance mai wata wahala ba ya ce to ya yi hakan amma dai da zaran ba a iya ruku'i ba a iya yin sujada ya ce au ma abihi ma kurum sai ya yi nuni misalin yana zamane ba ya iya ruku'i ba ya iya yin sujada kurum sai ya yi ruku'i sai ya yi nuni da kanshi idan ma hakan ya gagara yana iya yin nuni da kanshi ya dan tada ya dan tada sama da yanda ya tada lokacin da ya ruku'i ko kuma ma yayi da hannun shi an bashi dama kurmi yayi nuni gulgudan abin da ya sauka a gare shi kuma wannan idan muka goma cikin suratul tagabun kullum malamai suna mana idan suka yi ijtihadin sai su ce a a ayi al'amarin ubangiji fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah daidai gulgudu yanda zaka iya ka ji tsoron ubangiji kai abin da aka umarce ka shi sanya muka karanta hadisin da ya bayyana mana manzo Allah ma amartukum wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'at duk abin da aka umurce ka ka zo da shi daidai gulgudo daidai iyawarka shi sanya ubangiji tun yake bayyana mana labbana la tu'akhidna in nasina afwan cikin suratu tagabun la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha sai ja'alu Allah ba'da usrin yusra can kuma la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha ubangiji baya dora wa rai wani yauni sai abin da za ta iya in dai baka iyawa to ubangijinka ba zai kama ka da laihin ba dan me yasa baka zo da abin da aka ce maka sai ka zo da shi ba saboda rai ba ta iyawa wannan an riga ya an dauke wa al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan al'abaran ubangijinka ba zai taba kama ka ba akan abin da baka iyawa ka zo da shi komi ka yi ishtihadin ka iya gwalgwado shi kuma ishtihadin dan labudda sai ya kasance mutum yana karatu a iya abinda kake karanta ne zakka fahimci a kazan nan an bani dama idan bana iyawa in zo da shi daidai kaza idan bana iyawa in zo da shi daidai kaza idan bana iyawa an bani dama in yin da nake so Allah ya datar da mu shi ne malai ya ci gaba da cewa wa alaihi qada'u ma fatahu min as-salawati fi igma'ihi yake cewa to yanzu ya kasance marar lahiyan nan rashin lahiya hatta kai oba na yadda yana su ma yana tasawa ya ce to a wannan halin wajibi ne kalkashin mazhabin hanabila ya rama duk wata sallah wadda ta huce shi a lokacin da ta huce bai yi ta ba a halin da ya kasance ya su ma wannan mazhabin hanabila sun yi kiyasi akan mai barci inda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake bayyana wani man nama an salatin falyusalliha idza dhakaraha duk wanda yayi sallah yayi barci akan wata sallah yazo yana barci har lokacin sallar ya huce sai da ya tashi sai aka ce mai a'a ai aka raba kallawo yanzu wai lokacin karfe 5 ne wa lokacin sallar la'asar har ya huce ko kuma a ai lokacin sallar magariba har an huce yanzu lissafin sallar isha'i ake to a wannan halin ya rama abduk abin da ya huce shi na daga sallah wannan shari'a ta ba shi dama kuma babu wani lahi a kan shi saboda mi saboda shi anna'imu hatta ya staikis mai barci har sai ya tashi an riga ya dauke alkalami a kan shi duk abin da ya aiwatar ko da wani ya tashi ya kashe to babu wani alkalami a kan shi babu wani lahi a kan shi yar wanda ya samu kanshi a wannan halin malamai suke cewa babu wani lahi a kan shi saboda shi an riga ya an dauke alkalami a kan shi hassi ya tashi daga martayin shi daga lokacin nan masu rubutu za su ci gaba da rubuta mai abin da ya aiwatar shine nan yake bayyana mana su mazhaban hanabila sun tayi akan a'a ai zayara masallashi saboda kiyasi da aka yi na mai barci manzo Allah ya ce duk mai barci yayi barci ya manta wata sallah ko ya huce wata sallah lokacin da ya huce bai yi ta ba a lokacin da yake barci idan ya tashi to ya rama wannan sallah sai suka yi kiyasi shi ma haka marar lahiyin da yake suma wannan da zaran ya tashi za a tunatar da shi sallah kaza da sallah kaza baka yi su ba na haka karama su amma dai jamhurin malamai sun tayi suka ce a'a ai wanda ya suma za a iya sta shi ne da mahaukaci shi kuma mahaukaci shi ma an riga an dauke mai alkalami har sai lokacin da ya hulhudo ya dawo cikin hankalin shi haka shi ma wanda ya suma a lokacin salloli suka wuce a gare shi da zaran ko a halin da bai a halin da yake cikin rashin lahiya to wannan salloli sun riga sun sabka akan shi yanzu lissafin na gaba za a yi ina tunanin wani lokaci mun tattauna wannan mas'ala to yanzu da zai ce wani ne ya sha kayan maye sai ya bugu har ya kai yake suma yana huta daga hankalin shi to wannan a wannan halin shi kowace sallah bata sauka akan shi ba idan yan holhodo ya dawo cikin hankalin shi wajibi ne ya rama dukkan salloli saboda shi ya yi wa kanshi shi ya janyo abin da zai hutar mai da hankalin shi ya shiga cikin halin haula amma dai da zai ce rushin layiya ce aka mai wata allura wadda za ta hutar da shi daga hankalin shi ko kuma ya kasance yana su ma dalilin zahir rashin layiya to idan ya tashi wannan salloli an rigayi an kankare mai a hada mafi rinjaye ta malaman fikihu sai dai idan yana ganin shakka ko yana ganin shubha to ya rama kuma wannan ubangiji ya san al'amarin shi za ya bashi ladan abin da ya aiwatar amma dai in bai rama ba babu wani lahi a kan shi ita ce faɗa mafi rinjaye ta malamai sai mala ya ci gaba da cewa wa in shakka alaihi idan wa in shakka alaihi fi'lu kullu salatin fi waqtiha marar lahiyan nan ya tsananta a gare shi a ce kowace sallah sallah asuba yi ta a lokacinta afwan salloli guda biyu wanda ake hada a zahar la'asar kowace yi ta a lokacinta ko kuma magariba da isha yi su dukkansu a lokacin abin yana yi mai yauni ya ce to wannan a wannan halin falahul jam'u bainar zuhri wal asr an ba shi dama ya hada sallah a zahar da la'asar kuma wa bainal isha'aini fi waqti ihdahima yake cewa kuma da sallar magariba da isha a lokacin ɗaya daga cikin wannan sallolin kenan yana da damar yayi jam'i na taqdimi ko kuma yayi jam'i na ta'khiri kuma wannan dalilin da ya sanya malamai suka kawo hujja akan ko yana da damar yayi haka kuma dukkan malamai sun tayi akan haka hadisi abdullahi bin abbas wanda imamu bukhari da muslim dukkan sun hutar da hadisin yake cewa manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi ya hada sallah azhar da magar da lasar haka kuma ya hada sallan magariba da isha a garin madina ba tare da wani tsoro ba ba tare da bulaguro ba imamu ahmad yake cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hada wannan sallolin ne sabida wata rashin lahiya wadda ya take damar shi amma dai jamhurin malaman hadisi sun ta yi a kan lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hada ne saboda wata bukata wadda ta bujiro mai amma dai ba kowa ya san da wannan bukatar ba kuma da kwai wata riwaya wadda shi abdullahi bin abbas ne yake cewa arada Allah yuhrija ummata ya ce ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hada azhar da da lasar ya hada magariba da isha ba dan komi ba saboda ya dauke wa al'ummar shi wani yauni idan suka samu kansu a cikin wani hali suna iyawa su hada azhar da lasar su hada magariba da isha kuma wannan maganar da shi Imam Ahmad bin Hanbal yake yi da kwai malami mai ar-raudul murabba ya kawo yake cewa a'a ai shi ma ai la shakka annal marda min alhaja yake cewa tunda an ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hada ni jamhurin malaman hadisi sun tayi akan saboda wata bukata ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hada sallar azhar da al'asr magriba da isha ai ita ma rashin lahiya bukata ce da yawa daga cikin malamai sun ta yi in bin mantawa da koyo ta magana na alkadi abu ya'ala wanda yake yi haka da sauran almajirin shi sun ta yi suke cewa idza kana hunaka shughlun yabihu lahu tarkul jum'a wal jama'a jaza lahu al jam' yake cewa abu ya'ala yake cewa idan dai ya kasance mutum yana da wani uzuri uzurin da ya kai an halatta mai kadda ya sallaci sallar juma'a ko kuma ya sallaci sallah a cikin jama'a ya ce to an ba shi damar ya haɗa wannan sallolin asar ko kuma magariba da isha in dai uzurin girman shi ya kai a yahe maka sallar juma'a ko kuma a yahe maka sallah a cikin jama'a ya ce an baka dama ka haɗa sallolinka a zahar da al'asar magariba da isha kuma yake bayyana yake cewa wannan haka mazhabin malikiya suka tai kuma da wa'ansu daga cikin ɗaliban imamu shafi'i dukkan sun tai akan wannan wannan wannan wannan magana lalle halaka ne wannan uzuri wanda zai hana ka ko ɗaya daga cikin uzuri wanda zai iya hana ka sallar juma'a ko sallah a cikin jama'a ai da kwai rashin lahiya malikiya sun tai haka wa'ansu daga cikin almajirai imamu shafi'i sun tai akan halaka ne mutum ya hada sallar shi idan dai yana da uzurin rashin lahiya haka suka yi bayani akan halaka ne kuma mutum ya hada sallah idan dai ruwan sama yana sabka dukkansu wannan mazhabobin shafi'iyya a malikiya da hanabila wallahu ta'ala a'lam sai dai sallah azhar da la'asar ita ce suke da ja wannan mazhabobin guda uku wa'ansu daga cikin sun tahi kamar mazhabin malikiya suna ganin baya yiwa sallah azhar da la'asar mutum ya hada su ko da ruwan sama yana sabaka amma dai magariba da insha halaka ne a hada shafi'iyya suka ce dukkan su kuma idan muka ɗauka faɗa mafi rinjaye shi ne dukkansu kana iya haɗawa saboda ai ba don komi ba aka ce an ba ku dama ku haɗa sallah don a ɗauke muku wannan kumci wannan yauni na sai kun tafi kun sake dawowa ko kuma zauwa masallaci hanya ba ta da kyau ko kuma duhun dare ko kuma shi sabkar ruwan sama kada ya bije ka ya gadar maka da wata cuta wallahu ta'ala a'lam haka yana ɗaya daga cikin matsaloli wanda malamai na wannan zamani faƙihai kamar su muhammad bin usaimin da bin baz da sauransu haka da abinda sauran malamai suka tahi daga cikin muhtarat na ibn taimiyya sun yi bayani akan halaka ne jami'i ta ƙadimi ko ta akhiri kamar misalin mutumin da ake mai dialysis misalin idan ya shiga lokaci ne wanda yake ɗauka lokaci ne mai tsaho takan yi lokacin sallah ya gabato kuma ba a kammala mai ba ko da an kammala bai dawo cikin hayyacin shi ba ko wani abu makamanci haka ya cewa an ba shi dama kamun a shigan idan lokacin sallah ya gabato ya haɗa sallar shi ya yi a zahar in shi da la'asar in shi ya huta lissayi ko kuma misalin mutumin da yake da wata rashin lahiya da hulhadiya ko wani abu makamancin haka wanda rubama ta kama shi a nan gaba idan dai ya dawo cikin wa'ayin shi yana da damar ya haɗa sallar shi tunda yana cikin hankalin shi kuma ga lokacin azahar ya shigo ya haɗa sallar shi azahar al'asar saboda gaban ba a san mami za ta yi ba rubama idan ya fara yin za ta ɗauki lokaci shi kuma a wannan halin baya da hurumin ko ba sallan ma an riga ya an ɗauke mai baya da cikin lissafin wanda za su yi sallah ko kuma ya kasance misali irin yanayin lokacin da ake shiga examen za ka ce idan lokacin sallaye idan ka ce a baka damar ka huto to za a sa maka alamar tambaya to irin wannan halin shi ma kana da damar kamun ka shiga ka hada sallarka ko kuma bayan ka huto idan kana lissahin bayan hutawarka lokacin rana ba ta hada ba kana iya ka hada la'asar inka da zahar inka da la'asar bayan ka huto in ma ya kasance kai jami'i takdimi ko kuma kai jami'i na ta'khiri haka marar lahiyan da yake kumtata a gare shi ya yi sallah kowace a lokacinta kamar yadda dai muka yi bayani shi ma an ba shi dama ya yi sallah haka ba ma marar lahiya ba shi wanda yake kula da mai lahiya ya kasance misalin wanda yake intervention ne idan ya shiga bai san ba lokacin da za a huto ba irin wannan halin idan dai zai shiga yana da damun ya hada sallar shi wani sa'in zai zo da complication ba a san ba yaushe za a shiga an san lokacin da za a shiga ba a san lokacin da za a huto ba shi ma idan yana kirda da haka to an ba shi dama ya hada sallar shi kuma wannan duka uzuri ne wanda shari'a ta ba su dama su ringa hada sallolinsu a cikin wannan kuma haka da zai kasance mutum yana cikin halin yaki shi ma kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aiwatar kaga suna zamna a gu daya amma dai mutum yana da damar ko manzo Allah ya hada sallah zamu zo cikin salatul khawf surori guda takwas ko sifa guda takwas wanda aka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aiwatar shi ma kana da dama a irin wannan halin ka haka sallolinka ko kuma ya kasance an biyo ka ne ko kana bi ne ko kuma irin kamar sojawa suna bin wa'ansu wanda 'yan kama karya ba su san bai wuce za su tsaya ba idan dai suna tunanin yanzu su hara fursuce lokacin sallah ya shiga suna iya haɗa sallarsa a zahar da la'asar saboda ba a san ba yaya hali zai kama a nan gaba ba abubuwa dai daban-daban za ka iya ko malumai sun kawo kiyasi akan irin wa'ansu uzurruka wanda idan sun samu mutum yana da halin ya haɗa sallar shi haka sun kawo bayani kamar shi wannan fatawa na muhammad bin usaimin ya kawo yake cewa kamar misalin kasar da rana idan ta hutu daren ɗan kaɗan ne idan ta hutu tana hutawa kamun ku an kara lokacin sallar isha'in har ya riga ya shiga ya ce wa'in su ma an ba su damar su haɗa sallar su sabida mi sabida mura'ati na kadda abin ya kumtata a gare su da sauran wa'inda aka ba su dama ko wa'inda suke shiga ƙarƙashin wannan uzuri na su haɗa sallah lokaci su haɗa sallah guda biyu a zahar la'asar ko kuma magariba da isha a sanan karatun da ya dunkule yake yake sauran lokaci in mun ƙarasa sai a yi tambaya yake cewa fa'in jama'a fi waktil ula ishtarata niyyatil jami'in da fi'liha yace idan dai wannan marar lahiyan ko wannan mai uzurin zai hada sallolin nan guda biyu a zahar la'asar ko kuma magariba da isha ya ce to an ba shi damar ko an sharɗanta mai sai ya yi niyyar hada sallolin nan guda biyu a lokacin da zai yi ta farko kamar yadda na yi bayani a baya zai yi sallah a zahar la'asar lokacin da ya zo zai yi sallah a zahar yin kenan an sharɗanta mai ya ɗau niyyar hada sallah guda biyu kenan sai ya yi kabbara harama ta azahar sannan ya yi azahar ɗin shi sannan ya zo ya yi la'asar ɗin shi wannan ƙalƙashin mazhabin hanabila sai dai wa'ansu daga cikin malamai kuma ita ce faɗa mafi rinjaye suna ganin babu sharɗin niyya kurum lokacin da zaka zo tila sai ka yi shi ka ka kudurce a ranka zaka yi sallah guda biyu zaka haɗa su kamar yadda a galgajiyance duk da bid'a ce bata inganta ba mutum zai shigo ya ce Allahumma inni nawaitu jam'a salati zuhur wal asari jam'an taqdiman ko kuma yace baka jam'a jam'an ta'khiran wannan duka baya daga cikin sharadi ko baya daga cikin sunna zuci niyya dai ana yin ta a cikin zuciya to shine nan su mazhabin hanabila sun tai akan a'a idan yazo sai ya kudurci niyyar hada sallolin nan guda biyu sannan ya fara ta farko sannan ya zo da ta biyu amma dai hada mafi rinjaye babu ba a bashi ba ko da bai kudurci niyyar ya hada sallar ba sai bayan ya gama sallar shi ta azhar ya gani ya dace yayi sallah ya hada da sallar la'asar an bashi damar ya hada sallolin shi kuma jamhurin malamai sun kawo hujja suke cewa ai inda hakan ya zamanto wajibi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ya baiwa sahabban shi labari lokacin da za su hada sallah ya ce musu towa ku saurara za mu yi salloli guda biyu kowa ya kudurci niyyar yin salloli guda biyu a'a manzan Allah bai yi haka ba kurum ci zawwa aka yi aka girki sallah da aka gama kuma aka tashi aka tayar da ikama aka yi niyyar yin sallah tal asar aka hada sallolin nan guda biyu wallahu ta'ala a'lam sai mala yace wa istimrar al-uzri hatta yushri fi saniyati minhuma yace kuma sharadi ne uzurin da zai sanya ka hada wannan sallolin guda biyu ya kasance uzurin na nan har sai ka shiga sallar ka ta biyu misalin za ka yi sallar a zahar al'asar dalilin uzurin rashin lahiya sai ka kabarta wannan sallar da ka kabarta sallar kai tsaye kana sallamewa a sallar a zahar sai ka ji kurum kawanye dukkan rashin lahiyar da kake ji babu ita ka dawo garas ya ce to wannan sharaɗin ya gushe ko uzurin ya gushe to ba ka da hurumin ka haɗa sallolin nan guda biyu ko misalin runduna ce ta buwansa 'yan ta'adda lokacin da suka tsaya suna sallar dalilin aibi ne zis suka yi niyyar zis su haɗa sallolin nan guda biyu sun kabarta sai suka ga ɗayan rundunar wadda suka huto sun kamo wa'incan to bisu da hurumin su haɗa sallah sai dai idan sun kasance suna halin bulaguro to wannan an ba su damar su a wannan a ƙarshen masabin hanamila ina idan dai mutum yana da uzurin da ya sanya za ka haɗa sallah da sallan nan guda biyu idan ya gita ko ya huce to ba kai ba haɗa wannan sallolar mu ɗauki wani misali misalin ya yi bulaguro ya tafi garin maraɗi yana dawowa daidai lokacin sallar daidai ƙarfe goma sha biyu da rabi lokacin shigar sallah sai ta mai a take ta yanzu a matsayin shi na mai sallah a matsayin shi na mai bulaguro haɗa sallah zai yi jam'i ta kadimi ya haɗa a zahar da al'asar tun da ya sani shi dai mai zauwa da magaran ne kuma kamun ya zo da magaran lokacin sallar la'asar bai shiga ba yaya za yi to a hannun kalkashin mazhabin hanabila baya da hurumin ya haɗa sallar nan guda biyu saboda idan ya zo gida uzurin ya riga ya yanke uzurin da zai bashi dama hada sallolin nan guda biyu shine wannan bulawura shi kuma idan ya iso gida zai zo yana ciccire ido aka za a tayar za a yi kiran sallar la'asar a tayar da kiran a tayar da ikama ta sallar la'asar a shiga sallar la'asar shi yana zabe yace to wannan babu hirar ya hada sallah a mazhabin Hanabila amma dai hada mafi rinjaye mutun yana da hurumin ya hada wannan salloli guda biyu da halin da zaran yana cikin bulaguro an ba shi damar dama mine ne yake sanyawa bulaguran ne yake sanyawa yana da hurumin ya hada sallolin shi guda biyu a lokacin koda yana tunanin za ya shigo gida lokacin sallar la'asar in bai yi ba Allahu ta'ala a'lam wannan ita ce dai wada mafi rinjaye kalkashin kowanne dalilai wanda suka kafa sai mala yake cewa wa Allah yufarriqa bainahuma kuma ba a halatta mai ba sharaɗi ne kadda ya raba tsakankanin wannan sallolin guda biyu illa da ƙadar laudu'i sai dai gwalgwadon lokaci wanda zai ba shi damar yin arwalla idan lokacin da zai yi sallah a zahar da la'asar idan ya kasance babu wata tazara tsakankaninsu in ba daidai gwalgwadon abin da zai ba shi dama ko lokacin da za a iya yin arwalla shi ne ya ce wa in akhara idan ya jinkirta ya ce i'tabara istimararul uzuri ila dukhul waqti saniya zai jinkirta ko za a kula wannan lokacin uzurin nan zai zarta har zuwa lokacin shiga shigan lokacin sallar nan ta biyu kenan in dai ya jinkirta in dai ya jinkirta ke alhamdulillah اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وأنقذتنا و...
yake cewa in dai lokacin sallar la'asar ko ya ɗan yi sa'ara ta tsakankanin sallar shi wadda za ya haɗa a zahar da la'asar lokacin ya ɗan jinkirta ya ce to a wannan halin mu ba hirai ya zo ya haɗa sallolin nan guda biyu sai dai ya jinkirta ta har zuwa lokacin ta idan ya shiga sannan ya zo da ita ya ce wa ya juzul jam'ulil musafir alladhi lahul qasar wala ya ce kuma halaka ne mai bulaguro wanda ƙasar ta halatta a gare shi saboda a mazhabin hanabila suna da ka'ida wadda suka ɗauka lalle in ba burdi ba guda hudu ba mutum ya ci ba ba shi ba haɗa sallah sai dai haɗa mafi rinjaye a urfin malamai duk inda za a kiraye shi bulaguro ne to an baka damar ka haɗa sallarka to shi ne nan suka ce mai bulaguron da ya halatta yi kasaru sai shi ma an ba shi damar ya haɗa salloli guda biyu a zahar la'asar ko kuma magariba da lisha wannan dalilin hadisin da imam muslim ya hutar da shi hadisin mu'az bin jabal yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa wata rana mun huta tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin yakin shi da yake yi shine yakin tabuka yace lokacin da muka huta manzo Allah ya kasance yana sallata azhar da asr lokaci daya haka magariba da isha yana sallata su lokaci daya dukkan su yana musu jam'i takadimi yace wa yajuzul jam' wa yajuzul jam'u bainal isha'aini khassatan fil matar ko malam ya kawo ya ce halaka ne ga mai sallar azahar ga mai sallar magariba da isha ya hada wannan sallolin guda biyu a lokacin da ruwan sama yake sabka kuma ba don komi ba saboda kunci na mutum ya huta ya tayi ya dawo masallaci ga duhu ga kaza da kwai shi ma hadisin abdullahi bin umar wanda imam afwan imam malik ya hutar da shi a cikin mawaƙa isnadin shi ingantacce ne yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance abdullahi bin umar ya kasance idan ya hada amirai jagorori na al'umma ya hada su lokaci daya yana hada musu magariba da isha idan dai da kwai ruwan sama wanda yake sabka dalilin shi mazhaban hanabila suka kawo hujja lalle idan ya kasance ba masu ba hatta da malikiya sun kawo hujja akan in dai da kwai ruwan sama to tabbas yana ba da damar a hada ruwa a hada salloli guda biyu amma dai a karkashin mazhaban hanabila haka ma malikiya sallar magariba da isha sai dai kamar yadda muka yi bayani hada mafi rinjaye shine kowace sallah za a hada in dai da kwai uzuri na kuntatawa da kwai abin da zai zo kumci ne game da al'umma ko da kwai yauni mutum ya tafi ya dawo ko wani abu makamancin haka dukansu an ba da dama mutum ya hada sallah kamar yadda na yi bayani na ce abubuwa guda takwas su ne suke baka damar hada sallah sawa'un sallah a zawar magariba ko kuma sallan magariba da isha shine in ma ya kasance mutum bai da lahiya rashin lahiyar da za ta iya hada shi ya yi kowata sallah a lokacinta an ba shi dama ya hada sallah ko kuma ya kasance yana cikin halin bulaguro in dai bulaguron wurin da ya tahi za a kiraye shi sunan bulaguro yana da damar ya yi kasarin sallah mai sallah guda ko raka'a mai sallah mai raka'a guda hudu ya maida ta raka'a guda biyu kuma ya hada ta da tare da yan uwarta a zahar la'asar haka magariba da isha ko kuma ya kasance ruwan sama yana sabka sawa'un da rana ne ko kuma da dare ne shi ma an baka dama ka hada sallan magariba da isha ko kuma isha afwan a zahar da la'asar ko kuma kasance mutane sun tahi aikin hajji a lokacin da suka ta yi aikin hajjin nan suna falfajiya ta hilin arafa shi ma suna da damar su hada a zahar da la'asar haka idan suka samu kansu a muzdalifa an ba su damar su hada magariba da isha ko kuma ya kasance yanayin gari yanayi ne na tabo baka san ba abin da zai wakana ba kana iya huta ka yi sililin da talallabiya shi ma an baka dama ka hada ku hada sallar ku a zahar da la'asar haka magariba da isha ko kuma ya kasance da koyi duhu gari ya dauki duhu a kasatan lokacin da ruwan sama ya sabka duhu yana ƙara limkuwa to shi ma an ba ku dama ku haɗa sallolinku a masallatayyanku ko kuma ya kasance da kwai irin sanyi wanda yake sakin iska mutum yana idan an ce a koma gida a sake dawowa irin sanyin da da an ce an yi sallan magariba za ka ga tituna ba kowa sai wanda imanin shi kai imani sannan za a huzo sallar isha'i shi ma an ba da dama ku haɗa sallolinku wannan duka yana daga cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama dalilin ya haɗa salloli guda biyu ba tare da tsoro ba ba tare da ba ba tare da rashin lahiya ba tare da kaza duk da kasancewa an su ruwayoyi sun bayyana li hajatin dalilin wata bukata manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya haka ko da gundarin hadisin muka dauka zamu gani lalle manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi ne arada Allah yuhrija ummata kadda ya kuntata wa al'ummar shi in dai wata mas'ala za ta gitto muku mas'ala ce wadda zai kasance da kwai kumci ku sallaci wannan sallah kuma ku sake barin abin da kuke ku sake sallata wata sallah an ba ku dama ku hada sallolinku wallahu ta'ala a'lam wannan shine karshen karshen babin dan sauran lokacin da ya mana saura sai mu yi tunda sabon babi ne zan mu shiga ko mu tsallaka mu shiga muka shiga mu bar shi kenan inda kwai tambaya sai a yi tambaya kamar lokacin wannan abin da ya sha karatu sha'ala wallahu ta'ala alam alaikun salam mutum zai a ƙarƙashin mazhabinmu na malikiya kuma gaskiya a yadda dalilai suka nuna gaskiya mun yi rinjaye a kan shi kamar ya yi rinjaye a kan sauran mazhabobi ba don muna yin shi ba a don dalilai shi yadda al'amarin yake duk lokacin da mutum zai huta bulaguro yini hudu da dare hudu ya tabbatar wa kanshi sai ya zarta wannan yini hudu da dare hudun nan to aula idan ya isa gari shi ma ya koma dan gari ya yi sallah kamar yadda kowa yake cika sallah ya samu masallaci ya ringa hutawa ya ringa sallah shi lokacin da ya tashi daga nan ya kama hanya ya tabbatar ya shiga cikin bulaguro ya huta daga gari ya zamanto mai bulaguro yana da hukuncin ya hada sallolin shi guda biyu kuma ya rage salloli mai raka'a guda hudu ya milo ta guda biyu kuma wannan hada mafi rinjaye ta malamai duk inda za a kiraye shi bulaguro kamar yadda sati mai za insha Allah Allah ya sa muna cikin masu rai zan mu shiga cikin babin sallan mai bulaguro za mu ga shi ma abinda malamai suka kawo duk da kwai dalilai cikin sahabban manzo Allah wani Abdullahi bin Umar haka ɗaya wa Abdullahi bin Abbas da yawa daga cikin sahabbai sun kasance suna lissawa sai daga nan in sun tashi tahiyya mai burudi guda hudu shine farsahi guda takwas a shine suke yin wannan misalin takriban kilo 88 a shine suke yin kasarin sallah amma dai duka wannan babu wani dalili daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in kun huta bulaguro zuwa wuri kaza sai ku ce ku yi kasar babu wani dalili daga bakin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kuma babu wani sahabbai wanda suka yi ittifaki akan a'a tahiya mai nisan kaza ita ce za a yi wa kasar sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai itlaqin babu wani urf babu wani dalili na shari'a wanda yake kayyade mana bulaguro sai ya kai kilo kaza za a kiraye shi bulaguro haka bangaren luga bangaren larabci ba a ba wata ka'ida ko wani dalili wanda yake tabbatar mana bulaguro in ya kai kilomita kaza ake kiran shi bulaguro kenan al'ada ce zan mu dauka mu dai a yanayin garin mu daga nan zuwa kolaran bulaguro ne in na tahi zan yi kasar ruta amma dai idan na tahi da zaran zan wuce kwana hudu ko yini hudu da dare hudu to wannan in cika sallata shine aula duk dan umta daga cikin shubha duk da wa'ansu daga cikin mazhabobi suna gani a'a in dai baka huce wa kwana 23 wanda manza Allah sallallahu alaihi wasallama ko kwana 18 wanda manza Allah sallallahu alaihi wasallama yayi a garin Makka yana yin kasar kana iyawa kai kasarinka dukkan su wannan kirdado ne manza Allah sallallahu alaihi wasallama da ya zamna a garin Makka bai da lokaci bai haddade ba ranar da zai fita daga garin Makka ba ya zo ne koya take kasancewa in ta yi lokacin da kurum umarni ya zo mai sai ya tashi ya tattara ya tahiyar shi babu wani tahdidi shi sanya masa abinmu na malikiya muka tai akan a'a in dai kwana hudu yini hudu da dare hudu ka tabbatar da zaka huce to wannan haka cika sallaka shine aula in kuma kana da yakinin ka tahi yini uku ne ko yini biyu ne da dare biyu yini uku ne da dare uku yini hudu ne da dare hudu bakin abin da zaka iya zaka dawo to kai sallaka wannan kai kasaranka in dai zaka huce to ka cika sallah misalin ya kasance na tashi ne daga nan na tahi wancan garin neman wata takarda ko neman wani aiki ban san ba wata rana zan samu abin da nake so ko kuma a wani bashi ne gare shi ya tayi a amshi kayan shi da ya tayi sai ake mai yau gobe yau gobe yana dai zamna dai yana jira in yanzu za a mika mai kudin shi to hujjuyo baya zai iya dawo shi garin su in Allah ya sa wata goma zai yi a garin to yana iya waye kasarin su saboda bai san bai da kat in yaushe za ya bar gari a kullun shirin ta kwana yake ko yau ko gobe in yanzu na samu abin da nake so juya baya zan yi in dawo gida to wannan yana da hurumin yayi kasarin shi duk lokacin da da ya tashi sallah saboda bai haddade ba rana kaza za ya dawo wannan ita ce da ya faɗa mafi yawan daga cikin malamai sun tayi akan ta kuma dalilin dalilai da suka kawo kalkashin haka wallahu ta'ala a'lam da gaskiya akan wannan akan wannan fatawa muke a kan hakan ko muke tahiya Allah dai ya sanya muna kan daidai shi kuma dukkan abinda muka yi ijtihadi ne duk abinda wannan malaman da suka yi ijtihadi ne kuma kullum mujtahidin musibun dukkan wanda ya ijtihadi shi ma wanda ya ce kazan za a yi shi ma ijtihadin shi ne yayi amma dai a yanzu da yake kana da malika kana da kana iyawa ka bayyana ko ka, hutar da kowane dalili wanda mai magana ya kawo kidan kana iya ka tantance wannan dalilin nashi ya hi ƙarhi kuma hakan muka gani dalilin malikiya suka hi ƙarhi akan hakan a tahi da shi shi yahi kuma wallahu ta'ala kowa kowanne daga cikin su yana da ladan ijtihadin da yayi sai dai wanda ya dace yana da lada biyu wanda koyi kuskure yana da lada guda daya wallahu ta'ala alam na'am
kuma mutum mamu suna cewa su ba kuma bai ce ba yanzu da ka yi sallah wani kiwon da ya sai mamu da ke tsaye ka yi tsari da ka yi sallah da ya ba sallah
kurum kabili ba a zai yi kurum shi kenan ya huce lissahin ku ba a zai ya huce lissahin al'amarai shi ko da ya ji a wannan halin da ya riga ya cira ya raba ƙawahuwan shi da hannayen shi daga ƙasa to ba hirar ya dawo a hali ɗaya ne yake dawowa a can baya mun karanta cikin cikin cikin kitabu sahawi babu babu sahawi a hali ɗaya ne yake dawowa in ya kasance raka'a ta biyar ce ya tashi idan ya tashi ya- yana ya muku attahiya ya ƙari attahiya kurum sai ya zarci ya sake tashi tsaye ko kuma a'a bai ma bai yi attahiya ba kurum da ya tashi sai ya sake sai ya zarce ko ka ce mai subhanallah to a wannan halin dawowa zai yi amma dai inda zai kasance raka'a ce ta biyu sai ya mance zaman tahiya to wannan halin in dai ya raba kawahuwan shi da hannayen shi to zai meke ba zai dawo ba idan ya gama kuma tunda ya yi ragi a cikin sallar shi me zai yi idan ya yi ragi ƙabli zai yi zai yi ƙabli to a halin da shi bai sani ba da ya yi ya huce ya tsallake tasbihin da aka yi mai sai ya ji kamar an yi rinjaye wa'ansu suna wa'ansu suna kokonto kasan aglabiya sallar mamun ma karan kansa a cikin wata tasha suke shi limamin in dai aka wannan sai ka gani wani yana ta tunani an ya ku sallar ta mu ta cika to shi ma mamun a lokacin da an same kokonto to idan ya kasance ko bai je tasbihin ba ko wani abu makamancin haka sai ya sallame idan ya sallame duka abin da zai yi kwamfansan da wancan in da wannan in shine yayi ba'adi shikenan ya ya ya- ya cika sallar shi sallar kowa ta yi eh waye yayi magana limamin yayi magana eh sai ya juyo yanzu a cikin mamun sai ce mai ai ba yi zama zama kowa sallamewa zai yi. in ya sallame ai inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi in yayi kuma yi za ku yi ba hira ya ce a su su ce su a bai sallame ba ya riga ya sallame sallah ta kari ko bayan ya sallame an kare da sallah eh sai sai mamun ya ce mai ba yi zama da iya abu na biyu ba na- na na farko ba a za a yi shikenan kurum ko juya za a yi ba kurum juyawa zai yi kurum ya taka ku kasa shikenan ya lissa ya huta lissahin daga ya muku sujada ba a da shikenan ya taso daga ya kai ba ma bukatar ya ce subhanallah kurum a ba bukatar sai ya muku wata wata attahiyya daga ya kai kanshi kasa yayi subhanallah su- subhana rabbiyal ala wa bihamdi subhana rabbiyal ala wa- in so ɗaya ma yayi ya taso ya mi koma daga ya taso ya ce assalamu alaikum shikenan ya kare sallah kuma ta yi Allahu ta'ala alam Na'am, lokacin ya ja. Uku. Ha? Na'am. Hmm. Ya- Ya inganta. Shi ai wutiri ko da ka yi niyyar yin ukun baka samu ba yin ukun ba kana da damar ka yi biyun ka kaba kan ai eh, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yi ko yayi biyar ko yayi bakwai ko yayi tara afwan duk da taran ita bata wannan ba ko yayi uku lokaci daya idan ka tashi ka- kurum ka zamna kai a tahiya ka sallame wannan shi yahi haka da yawa daga cikin malamai suka ta yi akan ka tsaya ka yi biyun sannan ka zo da ɗayan shi yahi amma dai idan ka yi ukun ka duka ba wani wannan wallahu ta'ala alam ba wani abu akan ka kurum in ka sallame ka tashi ka ciko ɗayanka sai nan ya kuma maka shafa'i da wutiri shine kuma aula ya kasance mutum ya yi shafa'in kamun ya yi wutirin da akwai raka'a guda hudu wanda zaka yi su bayan sallar isha'i ko ma cikin dare ka yi su yake cewa wanda ya yi su za a rubuta mai kamar yakon yana sallah ne wallahi muna barin gara basa da za a ce mutum ya tashi kurum kadda ya bari raka'a guda biyar ta gagare shi a dare guda wannan hudun da za ka yi manzo Allah ya ce kamar ka kwanne kana sallah ka raya dukkan daranka shi kuma wutiri abu huraira yake cewa badaɗi na masoyi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mun wasici akan abubuwa guda uku kadda in sake in bar su kaga duk abin da manzo Allah zai yi wasiya akan shi kuma ya ja kunne kadda a sake a bar shi yace daga cikin su yace ya muni ya muni ya muni wasiya kadda in kwanta bin yi wutiri ba Allah anama il wa Allah anama illa wa utira kadda in yi barci sai na yi wutiri da ya tashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa Abdullahi bin Umar Abdullahi yayi muhulki shi ce kullum ina zauwa bayan sallah asuba ina a yi sallah tare da mu wanda sai ya zo ya ce manzo Allah ai na yi mawalkin kaza manzo Allah sai ya fassara mu ya ce muna tashin daɗi kullum in muka kwanta mun gari muke yi a ce mu ma mun yi mawalki mun zo mun haɗi wa manzo Allah manzo Allah ya fassara mana wannan mawalkin ya ce he gari nan na yi mawalki iri kaza kaza kaza kaza kaza ya ce na zo na haɗi wa 'yan uwa ta hafsa na ce ki haɗi wa manzan Allah ga irin mawalkin da na yi ya labarta mini me fassarar mawalki na kai tsaye manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna abdullahi rajulan inna abdul inna inna abdullahi rajulan salihan law kana yusalli bil layl yake cewa ai abdullahi mutum ne na gari a tsokacin nan wa yaro ne fa 18 ya ce wallahi abdullahi mutum ne na gari ya ce nagartar shi ba za ta kasance nagarta ba da a ce yana ma tashi ma yana sallar dare sallar dare ko da kumin laila illa kalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil alqur'ana tartil ko dan kaɗan ka samu kai ko da daidai aya ɗaya kai ko da daidai raka'a ɗaya ka samu wallahi ka tashi ka raya da ranka yace to da a ce yana tashi yana sallar dare ya ce wallahi da nagartar shi da ta kai makurata ya ce wallahi tun da na ji manzan Allah ya ce wai da a ce ma ina sallar dare ya ce daga lokacin da na lazumta ma kaina adadin rakawo'i sai abdullahi bin umar yake cewa sai gani nan lazumtawa kaina da na yi lokacin da na latijantaka girma ya cin mini sai gashi nan ina nadama dama dan kaɗan na ɗauka wanda a yanzu ma nake iyawa in yi ba ƙaramar riba ba ce ba wa hasatan irin wannan lokaci na na sanyi Allah mu yi kokari mu ribance shi ko da raka'a ɗaya ce kai ko raka'a guda biyar ce ne ba abin da za ta ɗaukan maka in ta yi ɗauki tsananin ta jima ta ɗauki minti goma a dai irin da ya sallan mu dai ta muna fatan ubangiji ya karɓa ba ta ɗaukan minti goma amma dai abin da aka hiso sallar dare mutum ya yawaita karanta alkur'ani karanta alkur'ani inna qur'anal laili kana mashhuda abinda mutum za ya karanta da darnar da alkur'ani to zai zo ya yi maka shaida a gobe kiyama ya ce ubangiji na hana shi kwana da haka ka yi mai wannan ka gangara da shi kalkashin inuwa larashi allah ya datar da mu kuma haka idan muka ɗauko mazan mu gani kalkashin wannan ayar da muka karanta ubangiji yake ja mana kunne akan kada mu sakaki a wurin karanta alkur'ani hasatan a daddare lokacin da muka tsaya muke sallata sallolinmu na dare shine ubangiji yake cewa alima an sai kunu minkum marada wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillahi wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara ubangijin ku ya sani wani sa'in bawa zai kwanta bashi da lahiya wani sa'in zai kwanta zai huta fatauci ya tahi neman kuɗi bulaguro ya kama shi yake cewa wa'ansu kuma za su huta ɗaukar kalmar la'ilaha illallah fagen da'awa wani abu makamantan haka yake cewa amma dai a wannan halin da kuka samu kanku faƙra'u mata ya saramin ku karanta abin da ya sauwaka na daga alƙur'ani kaga wannan shi yake nuna maka in a wani hali ka samu kanka ita sallah da amma mun sani manzo Allah idan ya samu kanshi a cikin wannan halin baya yin ta in ba sallar wutiri ba ita ce aka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani lokaci a cikin bulaguran shi yana yin ta ko kuma sallar wallaha kamar yadda a can baya muka yi bayani akan mazhabin malamai suna ganin wata sallah ta hifadala sallar wallaha ko kuma sallar wutiri yake ce wato a wannan halin duk halin da ka samu kanka ka karanta abin da ya sauwa kana daga alkur'ani kai ko da akan ka ne ko da daga falaki ne zuwa nasi kai kokari ka karanta wannan ubangiji ya sani kuma zai ya baka lada baya dacewa ga dan adam a matsayin shi na musulmi ya kasance rana ta huto ta hadi bai karanta wani abu daga cikin alkur'ani ba wannan idan kana neman hasararre ka zo kan shi a ce rana ta haɗi ta huto ta haɗa a ce wai ba wani abu da ya karanta na daga maganar ubangiji wannan maganar ta ubangiji ita ce mai raye zukatanmu da zarar mutum za ya karanta wallahi duk wani kumci duk wani hayaniya duk wani yanayi wanda zai rikida rayuwa wallahi za ka same shi duk ya maida shi kauye daya ya wanke zuciyar shi alaba abin da ya karanta ya maida wa Allah al'amarin nashi wallahi nutsuwar zuciya da samun daɗin rayuwa yana tattare ne da ibadar ubangiji wa hasatan karatun alƙur'ani Allah ya datar da mu abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta ma iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomarsu ita ce makomanmu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana shi ƴan uwa da amana arziki da suke bara addu'a muna fatan kowa Allah ya biya bukatun shi sanya albarka a ciki ƴan uwa da ke gida da ke asibiti a kwance mun rashin lahiya muna fatan ubangiji ya koro musu manzon sauki ya sanya abin da yake damun su ya sanya kafara ce a gun ubangijin su kuma ya kawo musu manzon sauki Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik